نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba da yamma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala cikin ikonsa da huwa ce wasu rayuwarmu ta sake isowa wannan rana yau laraba a bakwai ga watan ramadan shekara ta 1400 da 44 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake daidai da 29 ga watan March shekara ta 2023 miladiya mun sake haduwa wannan majalisi na Masjidu Ali bin Abi Talib da ke nan gandun wambai cikin garin Azare don cin ci gaba da jin fassara na ma'anonin ayoyin Alkur'ani mai girma gurguna abin da ya sawwaka tare da wannan littafi na Raddul Azhani ila ma'anil Qur'an na Sheikh Abubakar Muhammad Gumi rahimahullah muna karatu cikin suratul an'am zamu tashi aya ta 130 muna roƙon Allah ya mana muwafaka amin bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين
الله تعالى ya ambata ma taron aljanu da mutane a ranar alkiyama domin yanke musu hanzari ga waɗanda ba su bi Allah subhanahu wata'ala ba kamar yadda muka sani saƙo na taklifi an aiko shi ne ila sakalai wato an aiko ma mutane da aljanu wannan umarni da aka mana na sallah umarni da aka yi na azumi umarni da aka yi na zakka da aikin hajji an aiko waɗannan dokoki har ilau sun shafi aljanu su ma Allah ta'ala ya ɗora musu wannan takalifi saƙon annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa gare su shi ya saka ana samun daga cikinsu waɗanda suke yin karatu na addini har a wajen mutane wannan ya tabbata a tarihi aljanu sukan zo da shakali na mutum su zo wajen malami su yi karatu a wajensa kuma sau da yawa malaman sukan gane cewa aljanun ne har a yanzu ma sukan je jami'o'i kamar jami'atar islamiyya shekarun baya allah samu suna zuwa karatu kuma za je siffa ne ta mutum aikin hajji karkatan mata ku kadai kuke yi a su din ma suna zuwa aikin hajji kai ne ma kake shan wahalar visa su kawai durkowa za su sai sai aikinsu to don haka an aiko musu ma doka kamar yadda aka aiko mana to a ranar alkiyama Allah subhanahu wata'ala zai ambata musu don yanke musu uzuri waɗanda ba su bi Allah ba daga cikinsu ya ma'asharar jinni wal insi ya ku taron aljanu da mutane alam ya'tikum rusulun minkum shin manzanni ba su je muku ba daga cikinku ai min majmu'ikum daga taronku ai ba'abukum as-sadiqu bil insi nan ana nufi gaba ɗayansu sai aika musu manzo wanda daga cikin aljanu akwai wanda za su gaskanta annabi daga cikin mutane sai kuma su je su yi gargadi kamar yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aljanu suna zuwa wajen sai karantar da su inda suka fara tsinkaya sakamai da muka ambata a jiya daga cikin ƙabilar jinnun nasibi daga ƙasan yaman su suka fara tsinkayen annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya aiko shi da sako mutanen makka suka kiya shugabannin suna cutar da shi annabi sai ya karkata zuwa ga ta'if su ma dangi ne kuma annabi ya je ne saboda dama shi an aike shi ne zuwa ga duniya baki daya su ma can ba su masa tarya ta maraba ba annabi ya dawo yana cikin wasu tsaunuka yana sallah da daddare yayin da yake dawowa shi da zaid bin haritha yana karatun alkur'ani su waɗannan aljanu sai suka tsinkaye shi alhali dama wani abu ya faru a cikinsu sukan yi ɗora akan ɗora zuwa sayarin samaniya don yin tsegumi su tsegunto abinda mala'iku suke faɗa ko wanda aka gaya wa mala'iku na umarni to yanzu sai aka hana wannan sai suka ce to wani abu ya faru a duniya an saba iyaye da kakanni amma yanzu ba a iya hawa ku shiga duniya maza ku fantsamu waɗansu su yi gabas kudu arewa kowace kusurwa ku gano menene ku ya faru to waɗannan da suka fantsama to Allah cikin ikonsa su ne suka tsinkaye annabi na karanta alkur'ani sai suka dinga tsoro akan tsoro waɗannan su ruhu wannan su ruhu suna ruhuwa suna ruhuwa sai da suka yi rumfa a wajen annabi bai sani ba suna shauraron karatun alkur'ani sai suka ce wannan wannan al'amarin shi ne sa aka rufe sama aka hana mu wannan tsibin sun ji sabon saƙo kuma dama daga cikinsu sun san attaura wasu sun san linjila har ma akwai kirista a cikinsu kaga shine a lokacin suka koma suna wa'azi ga mutanansu wa in sarafna ilayka nafaran min aljinn yastami'una alqur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa musaddiqan lima bayna yadayhi hadi ila rushd wa ila tariqin mustaqim ila alhaqqi wa ila tariqin mustaqim kaga suka je suna wa'azi ga mutanen su ma mun ji wani littafi da aka saukar bayan Musa kaga ashe sun san Musa kuma a cikin suratul jinni har ma suna yin wa'azi ga mutanen su waɗanda suke cewa Allah da ya muku ne kaga ashe a cikin su ma akwai kirista to shine nan aka ishara zuwa ga wannan aka ce ai ba abu kuma sadiqu bil insi sashen ku suna gaskanta mutane wato manzanni daga cikin mutane sai su je su musu wa'azi to kaga sai zan kaman su ma manzo daga cikin su kenan koda ba daga jinsin su bane wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira abu sa'id al-khudri yace zo rakani sun fita da daddare sai da suka tafi sakon madina wajen duwatsu da wajen da yake da surkoki annabi sai ya ce ma shi wannan sahabi nasa makana tsayanan annabi sai ya gaba shi zatonsa annabi zai biya bukata ne saboda wancan lokaci larabawa suna da al'adan zuwa jeji don biyan bukata to yana tsaye yana jira sai ya ji wani irin rugugi da wani irin sauti da ya ba shi tsoro sai yunkura zai yi gaba don ya je wajen yana gaban kada wani abu ne ya samu annabi to sai tuna cewa annabi ya ce tsayanan sahabbai masu biyayya in annabi ya faɗa abu ko da hidima rayuwa ce ba sa tsallaka ta sai tuna annabi ya ce tsaya nan makanak sai tsaya amma fa a razane kada wani abu ya samu annabi can bayan wani zamani sai ga annabi ya dawo sai ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai abu shi abin nan abu sa'id ya ce masa ya manzon Allah ai ga abin da naji ga abin da naji na rugugi da wata irin hargowa da ban taba jin irin ta ba na razana ba dan ka ce mun na tsaya anan ba da hannayen kura zan je sai annabi ya ce ka ji wannan batu ai ka ji wannan sauti sai ce na ji ya manzon Allah sai annabi ya ce masa ai wasu jama'a ne daga cikin aljanu suka zo nake musu karatu ashe annabi yayi wa'adi ne da su yana zuwa ya karantar da su ranan sai ya kira sahabbin sai ya raka shi amma bai tafi da shi inda suke ba to shine anan wasu suka ce ana nufin manzanni da suka zo daga cikin ku ai ba daga cikin jinsin ku ba sun zo daga cikin mutane ko kuma sai kuke gaskanta abin da aka aiko wa mutane manzanni manzanni mutane kuma kuna isarwa zuwa ga mutane jama'a au ko kuma suka ce rasulul jinni ai ana nufin manzanni ne daga cikin aljanu kamar yadda an samu wasu daga magabata sun tafi akan haka akan cewa ana nufi aljanu su ma akwai manzanni a cikinsu kamar abduhaq ibn muzahim shi ma yana da wannan fahimta dogararsu kuma ita ce wannan aya da aka ce ya ma'asharar jinni wal insi kaga a tafi aka yi ma'ana an kira jinsin aljanu da jinsin mutane alam ya atikum rusulun minkum daga cikinku shi sai yake fahimtar daga cikin kowane jinsi an aiko manzanni har ma akwai wasu daga cikin malamai kamar yadda al'alusi ya hakaito cikin tafsirinsa wasu malamai na ambata akwai wani aljani wanda aka aiko shi manzo sunansa yusuf to an zarahun labi ne ya sma'una kalamar rusuli ana nufin in an koma fassara ta farko masu gargadunsu waɗanda za su ji kalaman manzanni fa yi balligo na ƙaunahun su yi sarwa mutanensu amma dai magana da ta inganta ibn jarunin tabari ibn kafir da da dama daga cikin masu tafsiri suka rajjaha shine batun cewa manzanni Allah ya aiko ne daga cikin mutane kawai su aljannu ba a aiko manzanni a cikinsu ba suna kasancewa masu biyayya ne ga manzannin mutane da Allah yake aikowa minkum da aka faɗa ai min majmu'ikum taron ku baki ɗaya waɗanda aka ɗora wa taklifi ai Allah ya aiko muku manzanni ko da ku daga cikin mutane ne kamar yadda waɗancan ayoyi da muka ji suka yi ishara a kai cewa Allah ya karkato waɗansu jama'a wa id sarafna ilayka nafaran min aljinni a yayin da muka koro waɗansu jama'a cikin aljannu zuwa gare ka يستمعون القرآن سنا شورارا القرآن فلما حضروه يا عند سك إسو عند النبي كراتو قالوا سي سك مكان وصية أنصتوا كسا كني ماذا كجا أبن ديك فلا har ma suka yi imani wani gu suke cewa inna sami'na qur'anan ajaba to don haka akwai ayoyi na alqur'ani da suka tabbatar da cewa daga cikin jinsin mutane ne Allah ya aiko manzanni banda aljanu kamar yadda Allah ta'ala ya ambata a cikin suratul nisa inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di Allah ya ce mun yi wahayi zuwa gare ka kamar yadda muka yi wahayi zuwa ga Nuhu da annabawan da suka zo bayan sa sai aka jera sunayen annabawa mutane wanda da Allah ya ambaci waɗannan manzannin da ya aiko kafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce rusulan mubashirin wa munzirin manzanni ne waɗanda suka zo da albishir kuma suka zo da gargaɗi kaga ba ambaci wani daga cikin abinan manzo aljani ba da haka wannan aya ta yi ta'akidin cewa an aikowa a cikin mutane aka aiko kuma Allah ta'ala ya ambata dangane da annabi Ibrahim alaihi salam irin darajar da Allah ya bawa annabi Ibrahim daga ciki Allah ya aiko annabawa a cikin zuriyarsa Allah ya ce waja'alna fi zurriyatihin nubuwata wal kitab mun sanya annabta kuma mun sanya littattafa da aka aiko tare da wasu manzanni a cikin zuriyar annabi ibrahim alaihissalam har ilau a cikin surutul furkan allah subhanahu wata'ala yana ƙara jaddada cewa yayin da yake rarashin manzansa sallallahu alaihi wasallama bisa isgilin da ƙuraishawa suke masa wai shi ne yanzu zai ce shi manzo ne yana zuwa cin kasuwanni yana zuwa kaza Allah ta'ala sai ambata wa ma arsalna qablaka min al-mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshu wa yamshuna fil aswaq ba mu aiko da wasu manzanni a gabanin ka waface su waɗannan manzannin suna cin abinci kuma suna zuwa cin kasuwa da haka dan kana cin abinci kamar yadda mu sauran jama'a ke ci dan kana zuwa kasuwa don yin cefane na bukatunka wannan bai dauke ka a matsayin annabi manzo ba a gabaninka dama al'adar haka take tunda dama ana aikowa manzanni ne a cikin mutane kuma suna yin ɗabi'a irin ta mutane suna rayuwa yadda jinsinsu mutane yake rayuwa da haka don kai ma ka yi irin wannan rayuwa bai fidda ka daga matsayin manzo ba a cikin suratu yusuf Allah subhanahu wata'ala ya ambata wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli alqura ai ba mu aiko ba sam a gabaninka ba mu aiko a matsayin manzo ba illa rijalan face mazaje kaga rijal da aka ambata anan malami suna karfafa ana nufi rijalul insi nuhi ilaihim da muke yin wahayi zuwa ga zasu min ahalil qura daga mazauna alqaryu mutane suke zama a alqaryu aljanuba alqaryu suke zama ba su suna zama ne akan tsaunuka da bishiyoyi da kogo da tsibirai sunan ne inda domin din su wajen zaman su amma waɗanda suke zama a alqura alqarya su ne mutane to kaga nan da Allah ya ambata cewa ai ban aiko daga cikin manzanni ba illa rijalan face mazaje nuhi ilaihim min ahli alqura da muke musu wahayi daga cikin mutanen alqaryu wannan ma ya ƙara watan takhsisin ar-risala fi jinsil bashar wallahu ta'ala ala to don haka dai a alkiyama Allah ta'ala zai ambata mu taron mutane da aljannu don katse musu hanzari kasan ubangiji ta'ala mai adalci ne baya kamawa har sai lokacin da ya yi kashedi ya aiko manzanni don su isar da saƙo kuma sun isar kuma ya wanzar da saƙon yana ci gaba da tafiya in ma har gabanin zuwan alkur'ani ne an canja saƙon sai sake aikowa wani annabi shi ya saka annabi Musa alaihissalam bayan da Allah ya aiko shi an aiko manzanni masu yawa manzanni ba annabawa ba manzanni da za a aike su da sako amma ba a ba wani littafi ba in ban da annabi Dawud da aka bashi zabura wanda shi ma ya zo a bayan annabi Musa ne alaihissalam amma duka annabawan da suka zo bayan annabi Musa at-tauran aka sake aiko musu itan ne Allah yake ƙara aikowa annabawan da suka zo bayan in annabi ya zo sai a sake aiko annabi Zakariya at-taura aka sake aika masa Yahya at-taura aka sake aika masa annabi Isa alaihi salam shi ma da ya zo at-tauran aka sake aika masa inna ma ta zama linjila ne al-injil saboda akwai dan amendment kadan da aka yi a ciki kamar da dama Allah ya ce a cikin suratul ali imran yana ambata wal uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum kuma nazo ne domin na halatta muku wani sashen ababan da aka haramta muku cikin at-taura amma sakon duka ɗaya ne shi ya saka wani lokaci Allah yake haɗa su a masuli guda wa ma'utiya Musa wa Isa da abin da aka ba wa Musa da Isa ma wato kaga ba extension shi ma abin da aka ba shi kenan to Allah ya yanke wa mutane uzuri in an canja attauran zai sake aikowa sake sabunta ta fil sun ciccire wani abu sun jirkita sun canja sakon sai Allah ya aiko manzo sai a sake masa wahayin attauran gaba ɗayanta kuma sai a sake jaddada sakon har lokacin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da littafin da yake gagarau wanda shi kan ba za a canja shi ba to kaga Allah ya yanke mu al'umma uzuri to shi yasa a ranar alkiyama zai yi musu irin wannan tambaya ya ma'asharal jinni wal insi ya ku taran aljanu da mutane alam ya atikum rusulun minkum shin manzanni kan basu zo muku bane daga cikin daga cikin ku ya ƙusuna alaikum ayati suna karanta muku ayoyina wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha har ma suna muku gargadin haduwar ku ta irin wannan wunin ranar alkiyama suna muku kashedi game da shi akan ku yi tattali manzanni ba su zo ba qalu taron mutane da aljanu sai su ce shahidna ala anfusina mun shaida mu kawunanmu musamman waɗanda suka kafirce ma Allah ɗin Allah zai ma wannan gori za su ce mun shaida mu kawunanmu an ƙada balagana wa wasala ilaina lalle saƙonka an isar mana kuma ya sadu zuwa gare mu saƙon ya isa saƙo ya so shi ya Allah don ba su isa su faɗi wani abin da ba wannan ba za su yi itirafi cewa su ne suka kangare ai ma zukira min irsalir rusul abinda aka ambata na aiko musu manzannin nan za su tabbatar wa in zarahum iyana da gargadin da suka mana nan tabbas an yi qala ta'ala to shine sai Allah ta'ala ya ce wa garwatuhumul hayatud dunya kuma rayuwar duniya ce ta rude su falam yu'minu sai ba su yi imani da Allah ba ba sami istiqama ba ba su daidaita a kan tafarkin ba Allah ko mai adalci don haka baya kama mutum baya kama bayansa ya musu horo har sai lokacin da ya yanke musu uzuri kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa ma kunna mu'adhibin hatta nab'atha rasula ba mu zan masu azabtar da mutane ba sai mun aika musu manzo duk da cewa Allah yana da ikon ya azabtar da jama'an babu dalili la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu ba wanda ya sai tambayi Allah me yasa yayi kaza yanzu kai ne misali ka samu kudin ka halal ka dinka sabuwar riga kawai sai ka dauki rigar nan sai ka ce wani hungo na baka ita kyauta wani ya isa ya tume ka ai ya shishigi mako kai kuma ka dinka sabuwar riga kyauta ya ce to me ya dame ka ba shi ya baka ba ba kudinsa ba kai ka samo kayanka kuma rigar nan taka ce kuma ka kyautar kuma sai ma shishigi to misalin ya wuce haka ba wanda ya sai tambayi Allah me yasa kai kaza kome nasa ne shi ya halitta to kaga Allah kuma ya riga ya yi alkawari da bayansa dama 'yan adam tun suna cikin tsatson annabi adam a.s. alastu bi rabbikum ba ni ne ubangijinku ba ƙalu bala suka ce haka ne ya Allah kai ne ubangijin shahidna mun shaida to Allah ya musu haka ne tun suna tsatson annabi adam an ta kulu yau malkiyamaci inna kunna an haza gafi don kada an kiyama ta tsaye ku ce mu ba san wannan alkawarin ba to duk da alkawarin da aka yi Allah bai bar ɗan adam a haka ba sai sake aiko musu ko manzanni ku tuna musu wannan alkawarin alkawarin nan da suka ɗauka ku tuna musu wannan ya zo a tuna masa wannan ya zo ya tuna wa mutane bayan kushewarsa Allah ya sake aiko wani manzan wani lokaci ma a zamani ɗaya Allah sai aiko manzanni da yawa wannan kusurwar ya aika manzo waccan kusurwar ya aika manzo wani gu sai a aiko manzanni masu yawa a lokaci guda Allah yana yin haka annabi Musa alaihi salam ya rayu tare da dan uwansa annabi Harun a matsayin manzo da kuma almajiransa sahibinsa sahabinsa yusha'u bayan kushewar annabi Musa da Harun shi kuma sai aka bashi manzancin annabi Dawud ya rayu da ba- da da mahaifinsa da ɗansa annabi Suleiman walaqad atina Dawud wa Suleiman ilma tun gabaninsu annabi Ibrahim alayhi salam ya rayu da ‘ya'yansa guda biyu ishaƙa da yaƙub har ma sai da abin ishaƙa da ismail har ma sai da aka aifa masa annabi yaƙub yana nan domin cewa min wara'i ishaƙa yaƙub kaga duk lokaci guda suka ba kuma ba su kaɗai ba annabi lutu sahabinsa ne wa amana bihi lutu lutu ya yi imani da annabi ibrahim suka gudu daga ƙasan iraki za a kashe su kuma akan hanya sai aka aika luda a matsayin manzo shi ma zuwa ga waɗancan mutane so Allah yana aikowa manzanni masu yawa lokaci guda annabi zakariya da ɗansa annabi yahaya lokaci guda duk manzanni ne to kaga Allah ya yanke wa mutane dukkan uzuri an tunatas kuma a ƙarshe a kawo ƙur'anin da baya ƙarewa kuma Allah ya sanya kullum ana karanta shi ga mutane mutane na ji to don Allah wani uzuri za a je a ranar alkiyama bawa ya ce Allah na ki bauta maka ne saboda man san bautar ka ba ashe dan adam an yanke masa uzuri to shi yasa Allah ta'ala waɗanda ba su bi shi ba a kiyama zai musu wannan tambaya ya ku taron aljanu da mutane shin manzanni ba su zo muku ba suna karanta muku ayoyi na suna muku gargadi dangane da wannan haduwar taku ta wannan wuni ba su isa musu ba sai su ce mun shaida akan mu mun shaida mu kawunanmu ya Allah ka yi ka aiko ko manzanni sun isa wa garwatuhumul hayatud dunya Allah ta'ala yace rayuwar duniya ne ta rude su shi yasa ka san wai matsalar dan adam kullun gani yake yana da sauran lokaci wallahi shedan sai ya rude mutum kullun gani kake kana da sauran lokaci saboda kaga mutane wani yayin shekara 80 wani yayin shekara 90 wani ya shekara ɗari gani kake wake ma sai ka kai haka waya gaya ma da haka mutum sai ya zamanto ya shekara arba'in wai akwai shauran lokaci ya yi shekara hamsin wai hakan yana ga akwai da akwai har yanzu akwai ɗan shauran lokaci ya yi shekara hamsin ba wani ya wuce hamsin amma wai yana ga akwai shauran lokaci yanzu ba yanzu ne zai gama nutsuwa ya fuskanci Allah ba akwai ɗan shauran taya shedan ne ke rayuwar duniyar nan take rudan jama'a kullum sai rudu sai ga cewa yana da lokacin alhali ba shi da lokacin don bai alkawari da Allah wani lokacin mutuwa za ta so musu ba yadda kiyama take na ta atikum illa bagata to mutuwar ma haka ahyanan take zuwa bagatatan idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun kuma jinya bata kasance ai mutuwa bata kasance a dalilin jinya ba lafiya kalau sai mutum Allah ya kawo ajalinsa majinyaci kuma yana nan to don haka mutum kullum ya za a cikin shiri kullum ya zamanto yana tattali ai shi ne aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadithin abdullahi na umar wanda imam bukhari da wasu malamai suka kawo yake cewa kun fi duniya ka annaka gharibun aw abir sabi kullum ka zamanto a duniya kamar mai ketare hanya wanda hanya ta kawo shi ya fito daga maiduguri zai doshi kano kuma gashi magarba ta doso in yazo shi azarai kana tsammani zai bata lokaci ba zai bata lokaci ba ko kuma ce daga Kano ya fito yana so ya wuce Maiduguri can kuma ana sa gate karfe 8 nan kuma ga karfe 6 tayi kana tsammani in yazo azarai ko da bawali ya kama shi ko cin abinci ko kuma zuba mai zai bata lokaci a gaggauce zai kawai ya wuce to shine abiru sabil mai ketara hanya hanya ce ta kawo kawai ka ketara ka wuce ko wanda zai tsallaka hanya yan a cewa masu boxer suna ta kai kawo ka zo za ka tsallaka ka duba can ka ga boxer ka duba can ka ga boxer to ko idan ka zo ka tsaya in ka hayo za ka tsallaka kuma sai ka tsaya tsakiyar hanya ka rashe ai da gaggawa za ka wuce ko kana waiwaye gefen hagun da dama wuf ka wuce to annabi ya ce mu zama kamar haka a duniya saboda ba wajen zama ba ne laisa bidar qararin ita ba gidan matabbata bace Allah ya ba mu ikon shiryawa to Allah ta'ala ya ce wa garwatuhum hayatud dunya wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin sai suka yi shaida makawunansu a rana cewa lalle fasu sun kasance kafirai an isar musu sako su ne suka kangare suka kibi fi duniya anan duniya fa in qila idan aka ce shahidu bil kufr huna ala anfusihim gashi nan sun yi makansu shaidar kafirci wa ankaru fi qawlihi ta'ala qabl alhali a gabani Allah ya ambaci cewa za su musa inda Allah ya ambata a baya cikin suratul an'am tun farko farkonta aya ta 23 inda Allah ya ce thumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin in an tsile sai su ce Allah ya ce fitnar su ba za ta zamba face lokacin da za su yi musu su yi rantsuwa su ce wallahi rabbina ma kunna mushriki wallahi ubangijinmu mu ba mu san masu yin shirka ba za su yi musu yanzu kuma gashi sun yi wa kansu tabbaci to yaya tsakanin waɗannan ayoyi biyu suke to ma da yace wa zalika yazunnuna awwalan anna al-inkara yanfa'uhum can sun yi musu ne sun da saboda suna tsammani musun zai amfanar da su kasan wanda bai da gaskiya misali ya aikata laifi gani yake babu babu shaidu babu hujja in aka kira shi aka tume sai ce ba shi yayi ba shi bai san labarin wannan abu ba can sai aka kawo masa kuma dalilai aka ajiye ɗaya bayan ɗaya yanayi yana kibta ido ana faɗan wannan shaida wannan yana zuwa ya bada shaidar ana kawo evidences da witnesses kala-kala ai kafin ma gama jawabi kuma jikinsa ya yi laushi ko in an kammala idan mai tuhuma ya tambaye shi ko alkali ya tambaye shi yaya za ka ce da sai ce wannan abu dai allah shi ka malan tsautsayi ne faru ina roƙon a yafe min ai kage da farko ko ya yi musu yanzu kuma da aka hujjoji ya yadda yana neman a masa ahuwa wajen shari'a to kamar haka ne su ma a yadda suka saba ɗabi'antuwa yin musu a nan duniya to haka a kiyamun ma za su yi musu don dama musa ƙin al'itirafu bai zambi alama ce ta wannan suke fajirai mai laifi dama shi ba yadda ya laifi sai wanda Allah ta'ala ya nufe shi shi dama ya aikata laifi na bisa kuskure wanda ya aikata laifi bisa kuskure imama Allah ya yi wa laifin imama ‘yan uwansa mutane ya yi ma laifin to nan take zai yadda cewa ya yi laifi in a Allah ya ma laifi nan take in ya faɗaka zai koma zuwa ga Allah e menene ayar da take cikin surta Ali Imran da Allah ta'ala ya ambata dangana da masu tsaru ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu illa lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarai wal dharai wal kadhimin al ghayz wal 'anil nas wallahi yuhibbul muslimin walladhina idha fa'alu fahishatan itan ke nema wadanda idan sun aikata laifi aw zalamu anfusahum ko suka zalunci kawunan su wajen yin abin da Allah bai so zakarullaha suna aikatawa sai su tuna Allah Allah mun yi maka laifi ba fastaghfaru li dhunubihim sai su koma wajen Allah su nemi gafara ya Allah kuskure ya sa mun aikata laifi Allah ka yafe mana ba za mu kuma aikatawa ba domin sun san wa man yaghfiru dhunuba illa Allah waye yake gafarta Allah in ba Allah ba waye yake gafarta zanubi in ba Allah ba suna san da haka walam yusiru ala ma fa'alu dan haka idan sun nemi gafara ba sa kuma dogewa akan abin da suka aikata na laifi wa hum ya'lamu suna san da cewa laifi ne to kaga dama dabi'an mutanen kirki tun a duniya su in sun yi ma Allah laifi suna sani kuma suna komawa zuwa ga Allah su tuba amma wanda dama ya dabi'antu yayi zai ma Allah laifi a duniya amma sai ga bai aikata komai ba to irinsa ne a kiyaman ma in Allah ya tsaye da shi zai ce wallahi rabbina ma kunna mushriki saboda dama zuciyarsa ba ta dauke da tuba tun yana duniya to shine anan za su yi musu a farkon al'amari a ƙarshe kuma za su yi itirafi fadhalika yadhunnuna awwalan anna al-inkara yanfa'uhum sun yi musu ne farkon lamari saboda suna ga musu kamar zai amfanar da su fa yudkhaluna aljannata ma'al mu'minin a shigar da su aljanna tare da mu'minai fa yunkiruna bi afwahihim don haka bakin su sai musu fa hina idhin sa'in nan in baki yayi musu tunda dama shi ya saba yuhtamu alaiha sai a rufe bakin idan an rufe baki kuma sai a ce gabbai su wa tashhadu alaihim jawarihuhum bishirki wal kufr gabban su sai su bada shaida dangane da shirkar da suka yi dangane da sabon Allah da sauran ayyukan kafirci wal yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun suratu yasin a ranar da zamu buge bakin su wai ba washe yace an buge bakin tsanya ba sauran tsitsitsi ko tsanya ne take ta tsitsitsi sai aka buge bakin da tsintsiya ai shikenan kuma ba sauran tsitsitsi to sun saba musu dama baki ya saba musu a kiyama sai Allah saboda gani ne sai ce to baki ya shiru sai a hana waye ba da baki iko ya magana Allah ne baki nawa amma baya iya furuci ga baki da labba da haƙwari farare sol ga harce amma ba zai iya magana ba Allah ya hana ashe ba baki shine asalin maganar ba wata kyauta ce daga Allah da baiwa to a ranar kiyama sai a hana bakin da ya saba magana a hana shi magana gabbai sai a ce to ku kuma ku yi magana shikenan sai su su kuma su yi magana har ma su ce lima shahidtum alaina bayan sun shiga wuta bakin kuma ya bude sai su yi gori a gaban su ce me yasa kuka mana mummunar shaida gashi yanzu din mun shigo wuta tare sai bakin sai gaban su ce an taqana Allahu allazi an taqa kullu shay'in ubangijin da ya ba mu kowane abu furuci mu ma shine yasa muka yi furuci a yau ba mu isa mu yi ba saboda ya umarce mu da yi dole mu yi to da haka tun anan duniya mutum sai ya gyara ya zamanto mai yawan waiwaye a kayan abin da ya aikata na laifi ga Allah da laifin da ya ma ‘yan uwa ya nemi tuba to insha Allah a ranar alkiyama sai ya zamanto ya ta yi salin alim ba zai fada cikin waɗanda za su irin wannan nadama ba Allah ka gafarta mana sun ma'akaba alama ta kaddama min akhbar yau alkiyama sannan sai Allah ta'ala ya yi bibiye a kan abin da ya gabata na labarin ranar alkiyama fakala sai Allah ya ce
ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون
نعم الله تعالى يتي ذلك أي تعننك أي إرسال الرسل وما اشتمل عليه من الحكم أي قوة من زنيد الله يي da abin da ya tattara na hikimomi a dalilin aikowa manzanni allam takun allam yakun rabbuka muhlikal qura bi zulmi saboda ubangijinka bai zan zai halakar da wata alƙarya a dalilin zaluncin da suka yi ba wasu malamai suka ce allam yakun rabbuka muhlikal qura bi zulmi saboda ubangijinka ba zai halakar da wata alƙarya bisa zalunci ba wa ahluha ghafilu mutananta kuma suna rafkana ba san sakon Allah ba wa ma kana Allah li yudilla qauman ba'da id hadahu hatta yubayyana lahum ma yattaqun haka Allah ya faɗa cikin suratul baraa wa ma kana Allah li yudilla qauman Allah baya sanya mutane ya ce waɗannan batattu ne a Allah baya sa musu tambarin bata a kira su a matsayin batattu a musu hukunci irin na batattu ba da in hadahu bayan kuma ya shiryar da su hatta yi bayyana lahun mayar taku wato ana nufi bayan shiryar farko da suka ɗauko alkawari tun suna cikin tsatso Allah baya da kiriyin ya sanya abin nan ya sanya tambari a kayan mutane cewa batattu ne har sai ya bayyana musu ma ya taƙun abinda za su yi riko da shi don kiyaye kansu daga fadawa cikin kafirci mana sai ya aika musu manzanni manzannin sun yi musu bayani kana in suka ki ɗaukan wannan bayanin to anan ne Allah yake sanya musu tambarin kafirci ya ce fatattu ne to naka ubangiji bai zamanto mai zalunci ga bayansa ba zalika allam yakun rabbuka muhlikal qura bi zulmi wancan abin an ambata ne a baya saboda ubangijinka bai zan zai halakar da wata alƙarya bisa zalunci ba wa ahluha ghafilun mutananta kuma sun zamanto arafka ne lam yursal ilaihim rasulan yubayyinu lahu Allah bai aika musu wani manzo da zai musu bayani ba a Allah baya haka sai an yanke wa mutum uzuri tukunna idan ya zaba wa kansa bata to anan ne Allah yake masa hukunci irin na batakki na
ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون
Allah ya ce wali kullin ai ga kowanne min al'alabi na daga cikin talikai mutane ne ko aljanu darajatun suna da matsayi min ma'amilu daga abin da suka aikata shigan aljanu aljanna mas'ala ce khilafiya tsakanin malamai wasu malamai sun ce Allah bai tanadin aljanna ga aljanu ba ga mutane ne ake tanadin aljanna wasu malamai sun ce a'a Allah ya yi tanadin aljanna ya yi tanadin wajen zama su ma mai kama da aljanna ga su aljanu saboda ya ɗora musu taklifi Allah ta'ala ala to nan da Allah ya ce wani kullum ga kowa min al'amili na daga cikin masu yin aiki masu aiki na kirki da masu yin aiki na sharing to kowanne a cikinsu darajatun su ma matsayi-matsayi ne a cikin waɗanda suke kangararru masu shiga wuta matsayinsu ya bambanta shi ya saka ita wuta ai darakat ne ko ramuka-ramuka ne ƙasa-ƙasa ne ta sama-saman ita ce jahannama ita ce shi yasa ake kiran sunan wutar baki ɗaya da wannan sunayen jahannama amma ƙasa da ita akwai su daban-daban da Allah ya mace su a cikin alkur'ani akwai su hawiya akwai su laza akwai su sakara akwai su ga sunan dai kala-kala kaga munafikai su ne Allah ya ce innal munafiqina fi darkil asfali minan nar su ne a cikin rami na can ƙasa nau'i-nau'i ne guda bakwai ita wutar jahannama nau'i-nau'i ne guda bakwai da Allah ce laha sab'atu abwa likulli babin minhum juz'un maqsum Allah ka mana tsari da ita Allah ya sa muna cikin waɗanda Allah ya ce la yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun ita kuma aljanna takwas ce kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi jannatu samaniya su kuma mataki-mataki wannan tana ƙasa wadda ta fita tana samanta wadda ta fita tana samanta jannatul firdaus ita ce a'lal jinan aljanna mafi daukaka Allah ka samu a ciki to shine nan Allah ya ce walikullin ga kowane bangare nau'in masu bin Allah da nau'in waɗanda suka kangane ma Allah darajatun matakai suke da shi matsayi ne mabambanta in an shiga aljanna ba wai matsayi ɗaya ake ba wani yana aljanna kaɗan ƙarama ta ƙasa wani yana aljanna ta ƙololuwa ita ce jannatul firdaus kuma a cikin jannatul firdausin akwai wani gida alwasila sunansa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yanbaghi illa li abdin min ibadillahi wa arju an akuna ana huwa wannan gida ne guda daya Allah ya gina shi shi yafi kowanne daraja a cikin jannatul firdaus kuma bai dace ba sai ga mutum guda daya tak za a saka annabi ya ce ina fata in zamani ne sallallahu alaihi tawabu'i ne na annabi to sai dan fara ya ce to duk wanda ya roƙa mun wasila in an gama kiran sallah ya bi ladan ga abin da ladan ya faɗa kuma sai roƙa ma annabi wasila da addu'ar da annabi ya koyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to zai samu ceto na ranar alkiyama kaga kai kawai attachment ne an dan fara ka ne kai ma ka dan samu sudi ko ka san falala ko ka roƙa ko kar ka roƙa insha Allah Allah ya tanada ta ga annabi to don haka ka gara maka roƙan ko kai ma sai ka samu ceton annabi sallallahu alaihi wasallam to don haka matsayi matsayi ne a cikin aljanna kamar yadda wuta ita ma take matsayi matsayi ne masu babban laifi wahalar su tafi yawa kaga ita jahannama da take sama akwai lokacin da Allah zai sa a rufe ta saboda dama ita ana sanya masu imani ne wanda suke da imani musulmi al-usatu minal muslimin wanda suka yi sabo cikin musulmai su ne Allah zai sa su a nan har wani lokaci kuma Allah zai ce to a duba wanda yake da rabon wanda yake da ƙwayar zara na imani har a dawo rabin ƙwayar zara har a dawo ɗaya bisa goman ƙwayar zara na imani sai a ce a fitar da shi a sashi aljanna to amma wuta ne za a yi da ita ganin ta ma masifa ne wallahi ganin ta ma tashin hankali ne da bala'i balle shiganta kuma kada mu tsammata idan Allah ya sa mutum a cikin wuta a ce kwana ɗaya ko sati kwana ɗaya fa na ƙiyama daidai da shekara dubu hamsin ne na duniya to don haka kaga ba waje ne wanda ake da bukata aje ba Allah kamar da tsari to kowa ji Allah ta'ala a kowane ɓangare wani kullin darajatun min ma'amilu wa ma rabbuka bi gafilin amma ya'malun kuma ubangijinka bai zamanto wai ya rabkana bai san abinda mutane suke aikatawa ba duk abinda kowa yake aikatawa Allah yana sani na'am
وربك الغني ذو الرحمه إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين
Allah ta'ala ce wa rabbukal ghaniyu ubangijinka shine mawadacin nan zur rahmati kuma abu ma'abocin rahama wa rabbukal ghaniyu shine ba shi ke cewa tsammanin wa rabbuka wato tunda Allah ya ce wa rabbukal ganiyyu ubangijinka ai mawadaci ne sai ya siffanta kansa da siffa ta ar-rahmatul amma yace zur rahma ubangiji mai jin kai ne to shi saka bawa sai ya dinga aikata laifi bisa ganganci wai yana tsammani cewa ai tunda Allah ya siffanta kansa da mai rahama ne ba zai kama shi da wannan laifin ba to shi ne tsammanin wa rabbuka wai ba washe wa ko shi kuma yake cewa wai malam ya ke noma dan zakka ko eh ni ban san abin da ya sa Hausawa suka raina malam ba Allah da gaske a rasa wanda za a kwatancin da shi sai malam wai tsammanin wa rabbuka malam ya ke noma dan zakka me yasa ba za a ce mai anguwa ba ko a ce alhaji ya ke noma dan zakka ko amma dauke alhaji tun shi mai kudi a ce mai anguwa ya ke noma dan zakka amma sai malam kasan bahaushe yana da irin wannan rai ni ina fahimtar gaskiya kamar a al'adar bahaushe bai cika girmama malami ba in bai ci haka ba za a yi wannan kwatancen da malamai ba ko tsammanin wa rabbuka malam ya ki noma don zakka malam ne kawai to ya yi noma ba ne saboda yana karantar da jama'a ko ba haka ba ne to wanda ya ki shi ba karantar da jama'a yake ba kuma bai yi noman ba me yasa ba ya kwatance da shi ba wai haka zaka ji kuma wai ana cewa wai wai wai wai wai wai ka ji shiru malam ya ci shiruwa ko ba a faɗa wai shiru kake ji malam ya ci shiruwa haka wannan ma akwai raini me yasa ba za a kwatanta da wani ba sai a ce malam amma ce almajiri mana ko kuma a faɗi wani daban ko an ga wata mace mai wadda take haka sai a ce wata malamai tsakani da irin wannan in ka bibiye su zai ga akwai su da yawa a cikin al'adan bahaushe ya daina malami ne shi bahaushe ina tsammanin akwai wannan a ciki Allah ya sauka to Allah ta'ala ya ce wa rabbukal ganiyyu dhur rahma ubangijinka mawadaci ne an khalqihi wa ibadatihim Allah yana gaya wa bayinsa ne don mu san haka Allah shi mawadaci ne gabarin halittar tasa baki ɗaya da bautar tasa kowa ya kangare ya zama kamar iblis wallahi ba a rage Allah da kofi ba kowa ya haɗa a kayan zuciyar mafi tsoron Allah cikin mutane ba amfani Allah da komi ba Allah mawadaci ne wa ma ya amurhum bih wa yanhahum anhu innama huwa limuslihatin tarji'u ilayhim abinda duk Allah ta'ala yake umartan bayi ya ce ku yi ya ce kar ku sha giya ya ce kar ku yi zina ya ce kar ku yi sata ya ce kar ku yi kisan kai ya hana su ko kuma ya umarce su ya ce ku ci sallah ku yi azumi ku yi zakka ma talakawa ku ba su ku buɗuka faɗan gaskiya kar ku yi ƙarya duk waɗannan ababen baki ɗaya saboda maslaha ne ta ɗan adam ɗin shi ɗan adam ne in yi bi rayuwarsa za ta yi kyawu zamantakewarsa za ta yi tsafta kuma ya samu tukwici a wajen ubangijinsa amma ba wai dan za a amfani Allah da komai ba shi ya saka da Allah ya umarni ya ce a yi yanka na hadaya ya ce a yi hadaya sai ce lan yana lallaha luhumuha ku sani da aka ce ku duba dabba mai kyawu raƙumi ƙato in son samu ne ku yi hadaya da shi to fa jinin baya samun Allah wala dima'uha wato naman baya samun Allah wala dima'uha haka nan jinin ba abin da Allah yake so walakin yanaluhu taqwa minkum yin abu domin sa ya muku umarni kunyi wannan shine ubangiji yake so game da ku a matsayin ku na bayi kun yadda da bautar ku kun yadda cewa ku bayin sa ne to sai Allah shi kuma ya farin ciki da ku sai muku tukuici dan dama shine bai tsara komai to shi ne Allah ya ambata mana ce wa rabbukal ghaniyu ubangijinka mawadaci ne zarwahmati kuma sai siffanta kansa da wannan sifa sifa ta arwahmatul amma rahama mai gama gari tausayi na gama gari zarwahmati da wanda ya bi Allah Allah sai masa wanda bai bi Allah ba ma sai Allah ya masa jinkiri bai kama shi a lokacin ba kuma ya masa ma wani abu na duniya sai kaga mutum yana sabawa Allah kuma yana samun kwanciyar hankali wani kullun sakon Allah yake yi ba abin da ya dame shi ba kakkautawa zai saba dokar Allah amma sai kaga watakila sai ya dade ma ko ciwon kai bai ba Allah ya bashi lafiya lafiyar jiki ga dukiya ga kwanciyar hankali kuma yana ci gaba da sabawa Allah wannan duka ya fada karkashin rahmaniya ce ta Allah a nan duniya Allah yake bayar da wannan sifa tana amfani nan duniya arwahma amma akwai arwahimiyya ita kuma wannan akhassu min arwahma wannan ita Allah ya keɓance ta ne ga waɗanda suka bi shi kawai mu'minai ita kuma a kiyama take amfani ana Allah yake displaying wannan sifar tasa shi yasa yace wa kana bil mu'minina rahima ya kasance shi mai jin kai ne ga mumine kawai sai ka wata arwahimiyya zurwahma a nan duniya yana bayarwa fir'auna ya ki Allah amma ga mulki ga dukiya ga sojoji da duk abin da yake so ya kangare ma Allah annabawan Allah kuma sun bi Allah Allah bai musu ba bai tara musu duniya ba wasu kuma sun bi Allah ɗin kuma Allah ya tara musu kuma annabi Suleiman manzo ne ga mulki kuma ga kuɗi ga kuma bin Allah so wannan Allah yana haɗa kowa a kai amma jin kai a ranar alkiyama yake bayarwa sai wanda suka bi shi kawai to Allah ta'ala ya siffanta kansa ya ce zarwahma shi saka duka suna na Allah subhanahu wa ta'ala yana daga cikin ƙa'ida na asma'ullahi wa sifatuhu al'ula musamman kamar yadda Sheikh Salu Al-Thaymin ya bayyana su cikin littafin sa Al-Qawaid Al-Muthla yana daga cikin watan duk suna na Allah subhanahu wata'ala sifa ce yana daga cikin ƙa'ida na sunayen Allah duk sunan Allah sifa ce duk wani suna na Allah to sifa ce kuma sifa abin godiya sifa da ta kai makololuwa mun gane yanzu misali idan an ce hadithi ya ce la tasubbu ad-dahra fa inna allaha huwa ad-dahr kada ku zagi zamani ad-dahr domin Allah shine ad-dahr to ai ba ka ce wannan yana daga cikin sunan Allah dan bai cika ka'ida ba mun gane ko ba shi da sifa wacce ta kai ghayatul husni da ya ce walillahi asma'ul husna ta wannan wani jawabi ne mai faɗi nan dai da Allah ya ce zurrahma kaga siffanta kansa yi to shi saka yana daga cikin sunayen Allah ar-rahman eh wa rabbukal ganiyyu dhur rahma Allah yace in yasha in Allah ta'ala ya so yuzhibukum zai iya tafiyar da ku ku mutane wa yastaqlib min ba'dikum ma yasha kuma ya mai a bayan ku da abin da ya so kama ansha'akum min zurriyyati qaumin akharin kamar yadda kuma ya tsirar da ku ne daga zuriyar wasu mutanen daban wannan aya insha Allah ba mu karasa bayaninta ba in Allah ta'ala ya kira yau mu gobe mai waiwaye a kayinta sai kuma mu dora insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu alada wanda muke kuskure kuma muna roƙon Allah ya fi mana to wannan yana tambaya kamar karfe nawa ne ya kamata a daina sahur to abin da yadda sahabbai suke yi kamar yadda ya zuwa cikin asar na umar ibn khattab sukan daina yin sahur daga daina sahur ɗinsu zuwa lokacin da ake shiga sallah akan samu kamar aya hamsin karatun aya hamsin daga lokacin da suke yin sahur zuwa lokacin da ake shiga sallah ba lokacin da ake kiran sallah ba lokacin da ake shiga sallah ana samun cikakkiyar aya hamsin mai kyau an da fi so mutum kada ya je dab da lokacin da alfijir misali ko da yanzu da ake amfani da tauƙi'i wato abin da ake ambatawa na kalanda to ba za a ce misali in an ce alfijir yana fitowa karfe biyar da minti goma sha ɗaya kai kuma ka ce sai karfe biyar da minti goma sha ɗaya za ka cin abinci a'a ana son wani abu da ake ce al-ihtiyad ana son ihtiyadi ihtiyadi shine abin da yazo a toƙi'i wajen suhur to sai ka jawo shi baya mun gane abin da yazo a toƙi'i wajen bude baki shi kuma sai ka matsa da shi gaba to wannan kai ihtiyadi ke eh in an ce karfe 5 da minti 11 alfijir ke fitowa to yana da kyau alal akalli a ce ka daina cin abinci kamar karfe 5 ka ka ihtiyadi kenan baka je kusa ba idan kuma an ce ana shan ruwa karfe shida da minti ashirin da shida misali to ka kai shi ko da minti nawa ne ban sani ba da rabi ko haka yake a cikin taukiyin ma to to to yana da kyau ka dan ƙara matsawa da shi gaba kaɗan akalla ko da minti biyu ne sai ka saka wallahu ta'ala a'lam to muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta mana kurakuranmu اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء وأنت الغني ونحن الفقراء وأنت الله المستحق بالعبادة ونحن عبادك راجبون إلى فضلك الكريمة اللهم أنت على بحوائج كل منا فقد حن لنا يا أرحم الراحمين إن علمت في حوائجنا خيرا اللهم ثبت أقدامنا على دينك واهدنا سبيل الرشاد اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك أنت الغفور الرحيم الله كغفر تامنا كغفر تام إيايم كغفر تام ألمم يا أرحم الراحمين Allah ka sanya kaburburansu ya zamanto dawasa daga cikin dawasan aljanna ubangiji Allah ya kyautata karshen mu Allah ya gafarta mana kurakuran mu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin